أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله wannan karatun namu na wannan littafi na Daibatul Qarra in Allah da zamu ci gaba daga inda muka kwana yanzu anan insha Allah zamu tashi wusuluhu ila al-madinati wa madhu ashabihi sallallahu alaihi wasallam wusuluhu isar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ila al-madina zuwa ga Madina wa madahu ashabihi da kuma yaban sahabbansa sallallahu alaihi wasallam a karatunmu na baya idan mai sauraro bai manta ba mun ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bar ya bar makka ashirin da bakwai ga watan safa shekara ta sha hudu da aiko shi kuma a hanya a iya cikin garu saur ya yi kwana uku ne a cikin garu saur saboda haka su ko mutanen Madina suna da labarin cewa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya taso daga Makka zai taho Madina. Sau da haka ga tun farkon fitowarsa sun san yana zuwa. Sau da haka ko kullum tun ranar da ya fito, kullum tsammani suke za su gan shi. To kaga ya yi kwana uku a cikin garu sauro. To kaga za su yi ta sauraro su yi ta sauraron a'a yanzu ne zai zo a'a sai an jima ko da yaushe suna kan hanya. to zai faɗi yadda mutanen Madina suka tarbe shi tunda sun ji ya fito amma fa ya daɗe a hanya saboda yadda aka yi ta tafiyar ana yadda zango saboda wannan makiya da suke bi su shi yace wala hushtaqatil madinatu fal an saru fiha min shawqihim an ba'u wala hushtaqatil madinatu al madinatu madina ishtaqat tayi bege walahu ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mutanen madina sun yi begen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita kanta madina ma ta yi begen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da madina kanta da mutanenta duk sun yi begen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wal ansaru ansarawa su ne mutanen madina fiha da suke cikin madina amba'u sun rarrame min shaukihim saboda tsannin shaukinsu saboda sun ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kaga kullum za su fita bakin gari suna wuni akan su ga zuwansa saboda haka saboda tsananin wannan farin ciki da sauraron zuwan ma'aiki ko abinci ba sa iya ci kullum wuni za a yi a kwana ana sauraron yaushe annabi zai shigo shine ce wala hushtaqatul madinatu al madinatu garin madina wala hushtaqat sun yi bege zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fal ansaru fiha an sarawa ma da suke cikin Madina su ma sun yi bege zuwa ga ma'aiki an da'u sun kasance ramamomin shauƙin saboda soyayyarsu saboda san su ga ma'aiki duk sun rarrame tunda suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa saboda tsananin farin ciki da sauraron yaushe zai zo ko abinci ba sa iya tsayawa su ci wa hunaka al muhajiruna ladaihim muhajin barrahat bi al burha'u wa hunaka al muhajiruna yana so ya gaya maka lokacin da aka je Madina, su muhajirun su mutanen Makka kenan wanda suka bi ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam sun yi ta fama da rashin lafiya a Madina, saboda ni ita Makka ƙasa ce busasshiya, ita kuma Madina ƙasa ce mai lema, sannan kuma yawancin gine-ginen mutanen Madina a lokacin, kamar irin gini ne na mutanenmu na ƙauye, mutum cikin gonarsa zai zo ya gidan da zai zauna. kuma zai yi loketin na ruwa yadda zai rika bayan dabinansa saboda kaga duk inda ya zamto kullum akwai damshi na ruwa ba za ka raba shi da kwari ba sannan wanda ya saba rayuwa a garin su guri ne busasshen guri ya je gurin da ko ina ga lema ga damshin ruwa to kaga dole mura da su zazzabi da sauransu za ta za su kama shi saboda haka lokacin da sahabbai suka suka je Madina sun yi ta fama da rashin lafiya saboda canjin waiza wa hunaka almuhajiruna almuhajiruna muhajirai sune mutanen makka da suka biyo ma'aiki suka dawo madina wa hunaka a madina ne mahajun ladaihim mahajun gudan ransu alburha'u tsananin zazzabi barra hatta feke biha saboda wannan zazzabin saboda haka suka yi ta fama da zazzabi shine wa hunakal muhajiruna muhajirun mutanen makka kenan a madina ladaihim mahajun gudan zuciyarsu alburaha'u tsananin zazzabi da ciwo barrahat sai ta feke biha da wannan ciwon da suke fama da shi ma'ana yana nufin dai sahabbai suka yi ta rashin lafiya baina ma hum bil intizari wa minhum kulli waqtin li sha'anihi istiqra'u baina ma hum bil intizari baina ma lokacin baina ma hum bil intizari baina ma a lokacin da hum su mutanen Madina bil intizari suke sauraron zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ka ce istiqra'u bibiya shine istiqra'i bibiya yana ina ya zo ina in suka ga matafiya su tambaye su yaya kun hadu da wani mutum mai kama kaza mai kama kaza shine istiqra'u bibiyan labarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa minhum ya tabbata ga mutanen Madina kulla waqatin a kowane lokaci da sha'ani ga sha'aninsa tun da aka ce ya fito ko da yaushe bibiyar da suke yi da sun sun dan ga motsi su ce ko wadancan ne in aka zo aka ba shi bane shin a hanya kun hadda wani mutum gashi gashi gashi gashi a ba mu hadda shi ba shine duk lokacin da suke saurara nasa nan ko da suna ta bibiyar labaran ai na yake ne yaushe zai iso ne yace fa atathum anwaruhu fa azalat kulla huznin wa ammati sarra'u faja'athum anwaruhu anwaruhu haskeke haskeke na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faja'athum sai yazo musu kwatsam shine faja'a shine mufaja'a abu yazo ba zato ba tsammani anwaruhu haskeke haskeke na annabi sallallahu alaihi wasallam faja'athum sai yazo musu kwatsam fa azalat kullu huzni sai ya kawar da duk wani bakin ciki da ke gare su wa ammati sarra'u as-sarra'u farin ciki wa ammati lulluba mutanen Madina hayya ansarahu fala hayya fil urbi siwa hayyihi lahum akfa'u hayyi ansarahu a hayya ansarahu Sheikh Yusuf Annabani yace hayya ansarahu a gaida ansarahu ansarawansa su ne mutanen Madina a kai da mutanen Madina. Wannan hayya ansara hudun abubuwa ne guda biyu suka hada ciki. Farko dai girmamawa ne da kuma ta'ajibi. Hayya ansarahu a kai da ansarawa ko da Hausa ne kace kai a gaishe da mutanen gari kaza. To kaga abubuwa da yawa ne. Farko kaga kaga kana nuna mamakin abin da suka yi. Na biyu kuma girmama su ne. To hayya ansarahu a kai da ansarawa mutanen Madina. Fala hayya babu wani dangi fil urbi a cikin larabawa lahum akfa'u wanda zai yi daidai da mutanen ansarawa mutanen madina siwa hayyihi in ba in ba dangin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani mutumin da duk wani dangin larabawa in ba dangin annabi ba to bai sai kai ansarawa ba ahaduhu fama ra'aina walan nasma bi qawli bi qaumin hum misluhum awfiyau ahaduhu su wannan ansarawa sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari fama ra'ayina ba mu taɓa gani walam nasma ba mu taɓa jin wasu mutane walam nasma ba mu taɓa jin ba bi qaumin wasu mutane hum awfiya'u da suke masu cika alƙawari misluhum kamar ansarawa tunda muke ba mu taɓa ganin ba mu taɓa jin mutane masu cika alƙawarin ansarawa ba ahsanu ahsanu bi ghairi hisabin misali ma qaumuhu asa'u asa'u ahsanu kai an sarawa mutanen Madina sun kyauta ahsanu sun kyauta bi gairi hisabin ba tare da lissafi ba abubuwan da suka yi ba lissafi kai fa karshen kyautatawa ma mutum zai dauko buhajir ɗaya daga cikin muhajirai ya ce ga mata na zaɓi wacce kake so in sake ta ta yi idda ka aura ƙarshen kyautatawa kenan ba sai an ce ma sun yi kaza sun yi kaza ba ƙarshen kyautatawa dai matar mutum sai ba da ita ko wani ya sake ta sai idda kuma shi zai zaɓi wacce yake so a saka sai idda a bashi ahsanu kai mutanen madina sun kyauta ahsanu kai mutanen madina sun kyauta bigari hisabin kuma kyautatawan ba tare da lissafi ba in za a lissafa maka abubuwan da suka yi na kyautatawan ba su kirgu ba misali ma qaumuhu kamar yadda mutanansa na makka shine mislima kamar yadda qaumuhu mutanensa na makka asa'u suka munana suka yi abin tsiya asa'u suka yi abin tsiya su ma bigari hisabin abin tsiyar da mutanen maka suka yi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su ba zai lissafu ba minhum sayyidul lahu ta'azza arshil lahi shaukan wa minhum nuqaba'u minhum sayyidun sayyidun minhum a cikin su su mutanen Madina sayyidun akwai wani shugaba wanda arshin lahi al'arshin Allah istahassa sai da ta yi girgiza lahu saboda mutuwarsa shaukan dan bege shine Sa'ad bin Mu'az yana daga cikin manya-manyan mutane wanda sai da al'arshin Allah ta yi girgiza lokacin da ya mutu shine minhum a cikin su akwai sayyidun wani babban shugaba arshin lahi al'arshin Allah istahazza sai da ta yi girgiza shauka saboda bege lahu ga sa'ad bin ma'az wa minhum an-nuqaba'u a cikin su akwai an-nuqaba'u sune waɗannan naqibai din mutanen nan da muka lissafa su a karatun mu da ya gabata waɗannan mutane an-nuqaba'un nan mutanen nan da suka zama wakilan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin makka kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin madina nake nufi kafin yayi yayi hijira kenan wanda mutanen da muka karanta su a baya mutanen nan guda goma sha biyu wanda ake kiran su sa'adu wanda ake kiran su annuqaba'u su ne wanda muka karanta su a baitin da da yake cewa as'adun rafi'un ubadata abdullahi sa'adun wa munzirun wal barra'u wa usaidun sa'adun rifa'atun abdullahi sa'adun ya habbazan nuqaba'u su ne waɗannan mutanen guda goma sha biyu shi ne akwai sa'adu bin zurara akwai rifa'u bin malik akwai ubadata bin samit akwai abdullahi bin rawaha akwai sa'adu bin ubada akwai munzur bin rafi akwai barra'u bin ma'arur akwai kuma usaidu akwai sa'adu akwai rifa'atu akwai abdullahi bin amr da kuma sa'adu shi ne waɗannan mutane guda goma sha biyu shi duk suna cikin mutanen madina shine wa minhumun nuqaba a cikin su akwai nuqaba wa kafakal muhajiruna kufatan ayi madhikin lima atahu kifau wa kafakal muhajiruna kufatan wa kafaka ya isar maka al muhajiruna game da muhajirai kufatan isarwa eh wa kafaka kufatan wa kufaka ya ishe ka kufatan isarwa al muhajiruna da abinda muhajirai suka yi sune wanda suka hijira suka bi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ayi madahin kifa'u wani yabo ne zai yi daidai lima a tauhu da abinda muhajirun suka yi ai duk wani yabon da zaka yi wa muhajirun ai sai ka rage shine ayyu madahin wani irin yabo ne kifa'u da zai isar lima a tauhu ga abinda muhajirun suka yi suka bar gidansu da iyalansu da komai suka tafi wajen ma'aiki shine amanu bin nabiyhi na jaza'ul mar'i qatlun aw riddatun aw jala'u amanu su waɗannan mutane muhajirun amanu bin nabiyyi su ne mutanen makka kenan ko wanda suka musulunta suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam amanu sun yi imani bin nabiyyi da annabi hina a lokacin da jaza'ul mar'i sakamakon mutumin da ya yi imani ya ce annabi zai bi qatlun kisa ne auriddatun ko kuma ya yarda a sa shi dole sai ya bar addini au jala'u ko kuma a kore shi a ce shi ya bar gari wannan shine sakamakon wanda ya annaba wannan lokacin da suka wannan imanin saboda haka ba imanin wanda isa kai nasu tsada duk wanda ya imani da annabi to sai dai zaɓi ɗaya cikin waɗannan uku qatlun imma a kashe shi au riddatun ko kuma ya ajiye addinin au jala'u ko kuma a kore shi daga garin fara ƙuddara wal ahibbata fillahi walillahi hajruhum wal liqa'u to a cikin waɗannan abubuwa guda uku to suka zaɓi ɗaya fara ƙuddara suka rabu da gidansu wal ahibbata suka rabu da masoyansu shi ma wani wanda yake da bugun na gida wal ahibbata ba ahibbati ba wal ahibbata da ta ta din wasalinta a sama ne wal ahibbata suka rabu da masoyansu fillahi kuma sun yi haka ne fa saboda Allah walillahi hajiruhum ƙauracewar da suka yi wa gidansu, walliƙa'u da kuma abin da suka da shi walillahi duka saboda Allah ne, hajirhun kaurace wasu wallika'u da kuma haɗuwarsu walillahi ya tabbata cikin lamarin Allah ne منهم السابقون للدين والعاشرة منهم ومنهم النجباء منهم السابقون للدين منهم أتكين سو أكوي السابقون للدين أكوي وند سكرغا شغا الدين مسلمتي سوني السابقون للدين سوني وند إدم كراتو بي من تابا من كرانتا سو أبايا mun karanta su a baya mutanen da su suka fara karban addini idan ba a manta ba ya ce sabaqathum khadijatun wa abubakrin aliyun zaidun bilalun wala'u watalahum qaumun kiramun kazin nuraini usmana sadatun nubala'u amirun talhatun zubairun wa sa'adun wa bin aufin ma'a sahibil garija'u wa sa'idun ubaidatun hamzatul murjimu an fi dalal min hujidau asadullahi war rasulul ladzi daran lahu bi siyadati shuhadau wa imam al-faruq min ba'd wal min ba'd min al-muqtari fi haqqihi sajibu du'au to wannan sune sune wanda shi Sheikh Yusuf An-Nabhani yake magana ana minhum as-sabiquna a cikin su akwai as-sabiquna sune wanda dai muka magana yanzu wal ashratu asharatul mubashirin fil janna minhum yana cikin su akwai mutane ko ba da aka musu bishara da gidan aljanna su ma mun karanta su a wannan a cikin asabiquna wa minhum an-nujaba'u a cikin su akwai mutanen da ake kiran su an-nujaba'u zababbu shine an-nujaba minhum an-nujaba'u a cikin su akwai an-nujaba'u zababbun mutane su ne wasu mutane ne su ma an-nujaba'un akwai Hamza sayyidu shuhada yana cikin su akwai Ja'far akwai sayyidina Ali akwai Hassan akwai Husaini, akwai Sayyidina Abubakar, akwai Sayyidina Umar, akwai Mikidad, akwai Abdullahi bin Mas'ud, akwai Abu Zarrin, akwai Huzaifat bin Yaman, shine sahibi Rasulullah, akwai Salman al-Farisi, akwai Ammar bin Yasir, akwai kuma Bilal. Waɗannan su ake kiran su Nujaba'u a cikin sahabbai. Su ne Nujaba'u a cikin sahabbai. Saboda haka minhumun Nujaba'u akwai Nujaba'u. Shi ma wata daraja ce ta musamman. كل أصحابه هداة فما أكثر قوما لهم بهم لهم إجواء كل أصحابه dukkanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine kullu ashabihi dukkanin sahabbansa hudatun shiryayyu ne amma aksara qauman mamakin tabewar wasu mutane bihim lahum ijwa'u lahum ijwa'u wanda suke batarwa bihim da sahabbai suke cewa wai wasu daga cikin sahabbai sun bata mamakin taɗewar wani mutum da zai zo ce sahabi wani yayi laifi iri kaza shine kullu ashabihi dukkanin sahabban annabi hudatu shiryayyu ne amma akhsara qauman mamakin taɗewar wasu mutane bihim lahum igwa'u da suke danganta bata ga wani sahabi suke sahabi wani ma yayi kaza sahabi wani yayi abu kaza kaza wani mamakin taɗewar wanda zai iya zai rika faɗa irin wannan mata abubuwa bayna ma hum fil jahali garqa idza hum lil bara lil baraya aymatun ulama'u bayna ma hum bayan fa mutane sun kasance garqa sun nitse fil jahali a cikin jahilci idza hum su sahabbai ne ayyumatun suka zama jagorori ulama'u malamai lil baraya ga dukkanin halittu duk wanda zai ce sahabbai sun yi laifi iri kaza a'a ba da duniyar gaba ɗaya tana cikin jahilci ba sahabbai suka zo suka tsamar da mutane shine mai da mahum bayan mutane sun kasance garka sun nutse fil jahil a cikin jahilci izahum sai ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance aimmatin jagorori ulama malamai lil baraya ga halittu lahazatun ahadatul jahil ilman minhu fa hayal iksir wal kimiya'u eh yake cewa lahazatun annabi sallallahu alaihi wasallam lahazatun yana da wani irin kallo da yake yi wa halitta a hadatul jahala ilma wannan kallon nasa yana mai da jahilci ya koma ilimi minhu da gare shi fa hiyal iksiru annabi shine asalin iksiru chemical wal kimiya'u da kuma kimiyya abinda ake da al iksir shine kamar chemical wani abin da za a hada shi da wani abu sai ya zama mai daraja kaga kamar shayi ai ruwa ne shayi ruwa ne ai wannan sukari da aka sa a ciki da madara da lipton to su ne exir shi kenan sai ga shayi kofi ɗaya sai a ce ɗari biyu saboda an sa masa wasu abubuwa cikinsa ko ɗari uku sai a kawo maka kurar ruwa kuma kura guda sai a sayar da ita ɗari uku kaga kofi ɗaya ya zama yana daidai da wancan kura guda ɗin saboda ni shi wannan kurar wannan kofi ɗin an zuba masa wasu abubuwa a cikinsa in ka samu lemuka da ake sayar da su a kwalabe asali ai ruwa ne to wannan chemical da aka sa a cikinsu shi yasa zai zama yayi tsada to shi ne al'ikisir chemical chemical shine duk abin da za a zuba a cikin wani abu sai ya zama wani abu daban kamar misali turare ai asalinsa ruwa ne turare kwalba ɗaya sai ka ji ana cewa dubu ɗari dubu ɗari kaza dubu ɗari kaza to kaga in ka ɗebo ruwa kofi ɗaya sai ka kuɗinsa bai fi zai fi naira goma ba to shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-iksir shine asalin chemical wanda duk rashin darajar ka in ka raɗe shi sai ka zama mai darajar da in za a tara mutane dubu ba su kai ka daraja ba kaga misali sahabbai mutane ne amma saboda sun raba annabi yaya kake gani a tara mu mutanen duniyar nan gaba ɗaya mu wanda muke zamanin nan gaba ɗaya kakaf in an tara darajar mu bata kai darajar sahabi guda ɗaya ba dukkan mutanen da muke duniyar nan kakaf a tara mu guri ɗaya a ɗauko sahabin annabi guda ɗaya dukkan mutanen duniyar nan ba mu kai wannan sahabin guda ɗaya ba in aka tara mu gaba ɗaya a yi mana kuɗin goro ba mu kai sahabin nan guda ɗaya shi kaɗai ba saboda mi saboda ya raɓi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to annabi shine asalin al-iksir shine asalin chemical wanda in ka raɓe shi za ka yi darajar da inda za a taro guda miliyan irin ka ba samu wannan darajar ba wal kimiyya shine asalin kimiyya shine a juya wani abu mummuna ya koma mai kyau lahazatun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da wani kallo da yake wa halitta a hadatul jahala ilman da yake mai da jahilci zama ilimi duk jahilcin mutum in ya hadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai zama mai ilimi minhu fa hayal iksiru annabi sallallahu alaihi wasallam shine asalin iksir wal kimiya'u shine kuma asalin kimiyya shine asalin chemical shine asalin kimiyya kullu ilmin fi nasi qad fada minhum hum buhurul ulumi wal anwa'u kullu ilmin fi nasi duk wani ilimin da ke cikin mutane shine kullu ilmin fi nasi duk ilimin da ke cikin mutane qad fada ya kwararo ne ga halitta minhum daga sahabbai duk ilimin da aka samu daga sahabbai aka samu hum buhurul ulumi su sahabbai su ne koguna na ilimi wal anwa'u kuma su ne taurari na ruwan ilimi eh shuhubun araqu shayadi na qaumin wal qaumin nurin bihim yustadau shuhubun su sahabbai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shuhubun taurari ne aharaqu da suke kona shayaɗi na shaiɗanin ƙaumin cikin mutane. Wale ƙaumin wasu mutane kuma nurun sai sahabbai su zama masa haske, bihim da sahabbai ne yusta ba'u suke samun haske. Mutane sun kasu kashi biyu. Su sahabban ma'aiki sallallahu alaihi sallam kamar taurari suke. Duk wanda kaga baya son sahabbai to shaiɗani ne. Duk wanda kuma kaga yana son sahabbai to mutumin kirki ne. shine shuhubun su sabai taurari ne a haraku da suke kone shayaɗi na ƙaumin shaiɗanin da suke cikin mutane duk wanda kaga baya son sahabbai to sahabbai taurari ne da suka kona shi saboda haka shaiɗani ne saboda haka shaiɗani baya son tauraro wani ƙaumin a wajen wasu mutanen kuma nurun su sahabban haske ne bihim da sahabban ne yusu da'u suke samun haske saboda haka duk wanda kaga baya son sahabbai to shaiɗani ne shaiɗani ne sahabban sun kona shi ne yaji zafi shi yasa baya son su shine haka zalwar dulil adayi bidibun wa shifa'un walil kaba'is da'u haka zalwardu hakan nan wardi yake akwai abin da ake kira akwai furan da ake kira sa wardi dibun shi wannan furan dibun abu ne mai daɗi lil adayibi ga wanda suke masu lafiya shi wardi idan mutum yana da lafiya idan ya ci wardi nau'in nau'in fure ne idan mutum lafiyayye ne idan ya ci wardi sai ya ƙara masa lafiya eh shine wa haka zal wardu hakan nan turaren wardi yake ɗibun shi abu ne mai daɗi lil a ɗaibi ga mutanen da suke da lafiya wa shifa'un kuma waraka ne in kana da lafiya kai amfani da shi sai ka ƙara lafiya walil kaba'isi mutanen da kuma ba su da lafiya da'u shi kuma cuta ne wanda ba shi da lafiya sai a ce to kar ya amfani da wardi saboda in kai amfani da wardi zai kara maka rashin lafiya amma idan kana da lafiya in kai amfani da shi kuma sai ya kara ma lafiya to haka sahabbai suke mutumin da yake mutumin kirki zuciyarsa mai kyau ne to sahabbai suna kara masa imani mutumin da yake mutumin banza ne shedani ne shi kuma sahabbai a wurinsa bala'i ne saboda haka kullum sai ya ta fama ya ta zage su ya ta kwakwale kwakwale ya shiga laburari ya ta karance karance wai sai ya gano wata wani abin da zai fito ya lika musu to su sabai haka suke idan kai kaji kana son su to kai mutumin kirki ne idan kaji baka son su to kana da matsala kai shedani ne hubbuhum washiqaqu biddani lam yaji tami'a wan najatu wal bughda'u hubbuhum san sahabbai washaƙa'u da ƙin sahabbai wata kishiyoyi guda biyu ne. E, hubbuhum son sahabbai washaƙa'u da rashin arziki wata kishiyoyi guda biyu ne. Lam ya ji ta a ba su haɗuwa, a ce kana son sahabbai kuma ka taɓe, ko kuma kana ƙin sahabbai kuma ka samu nasara, a ba sa yi. Shi yasa ce hubbuhum san sahabbai wa shaqa'u da rashin arziki riddani kishiyoyi guda biyu ne lam yajtami a ba sa haduwa san sahabbai da tsiya ba sa haduwa saboda haka mai san sahabbai ya rabu da tsiya mai kin sahabbai ya haɗu kuma da tsiya shine wannan jatu tsira samun tsira a gurin Allah wal bugaba'u da kuma kin sahabbai su ma biddani kishoyi guda biyu da lam yajta ya ba su haduwa a ce ba ka san sahabban annabi kuma ka tsira a ƙarya ne eh ƙarya ne ba su haduwa guri daya saboda kar ya tsawo sosai ina ga zamu kwana anan sai mu samu lokaci sai mu tashi wallahu alam